بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Yau muna goma sha ɗaya da watan Ramadan, shekara ta dubu da ɗari, sha ɗaya da watan Ramadan, shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida, hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, wanda shi ne sha ɗaya hallo da watan Mars, shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya. muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a ciki Allah sa wannan karatu ya zama sababi daga sabubban da za su kai mu aljanna a daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul hashar mun zo karecinta mun tsaya akan aya la yastawi ashabun nari wa ashabul janna insha Allah yau za mu tashi kan aya ta gaba lau an zalna hadar ƙura'ana ala jabalin na'am ni Allah ya ce lau an zalna hadar ƙura'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah na'am wa tilka lamdhal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun huwa Allahu alladhi هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
Allah subhanahu wataala a jiya mun ga bayanin cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun da waɗanda suke ƴan wuta da waɗanda suke ƴan aljanna ba za su taɓa zawa ɗaya ba Allah ya ce mana ‘yan aljanna wannan su ne suka samu rabo, ‘yan wuta kuma sun samu mine ballasa da azaba, Allah subhanahu wa ta'ala zai sa su cikin wuta ya babbaka su. Allah ya nuna mana cewa lalle wanda yake yi ibada dan Allah ba ɗaya ba ne da wanda bai yayi. Dole ka tsaya ka zahiri ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma aikinka ya zamanto da ikhlasi ikhlasin nan abinda aka yi san shi dan uwa musulmi ya zamanto wani asiri ne tsakaninka da kai da ubangijinka ikhlasi ba mai iya ganawa cewa wannan ba ikhlasi ba yake wannan ikhlasi yake sai ubangijin da ya halicci zuciya shi kadai ya san kayi dan shi ko kuma kayi dan awadi aikin riya babu ikhlasi a ciki za ga mutum yayi ta azumi yayi ta sallah ya yi ta saraka ya yi ta abubuwan duk da Allah yake so domin ya samu ci gaba amma a ce a cikin aikin shi gaba ɗin ya sariya shi kullum so yake a gani shi ne mai yi kullum so yake ya gwada yana yi da wannan aikan wanda babu ikhlasi a ciki gaba ɗaya Allah yake roshe su kenan yayi a banza ya ɗan uwa musulmi ya kasance kana da wani asrar sirri sirri wanda daga zuciyarka zuwa wanda ya halicce ka ka ɓoye aikinka zuciyarka ta nutsu ko da an gani ba a san ranka ba aka gani ya kasance akwai sirri tsakaninka da kai da wanda ya halice ka wanda baka so wani ya gani duk wane ne abokinka ne na halitta ko to bai isa ba ya san abin da kake yi da kai da mahalicinka haka ake so matukar ikhlasi a cikin ranka to irin su masu ikhlasin wannan su ne abu ɗan kaɗan in suka yi zaka ga ladan su masu mai yawa maimakon a share guda wancan yayi ta yi yayi ta yi amma yayi riye ne yana nunawa shi ne mai yi yana nuna iya so a zuciye shi a gani wai sai shi yake yi ko ba sai shi ba a gani shi dai yana yi ya nuna ma mutane nunawar kuma in ma ya kasance da baki ne yake faɗi in ma da wani jest ko wani abu zai yi ya nuna cewa kamar misali mutum yana azumin litinin da alhamisi ai sunna ne ka dinga yi litinin alhamisi to sai ka zo ka faɗi ba da baki cewa azumi kake amma sai ka zo da gangan ka riji wani abinci ko ruwa a gaban jama'a sai ka ce kyau ashe azumi niki kenan mancewa ce kai yanzu a kai ku ka sani sarai ba mancewa ce kai ba wai so kake mutanen nan su san kai mai azumin litinin da alhamisi aikin banza ne ya tai Allah baya san kishiya duk abin da za ka yi nashi to ya zama to nashi ne shi kadai irin masu ikhlasi wanda suka sa ikhlasi a zuciyarsu su ne abubuwan su dan kadan girma gare shi gurin Allah Allah ya lullunka musu dukiya ya wannan jinsu ladan su amma wani mai riya saka ga ko yayi tayi ya kwana yana sallah in dai riya ce yake yi zai je ya faɗi ma wasu ko ya ɗauki gyangyaɗi da gangam da rana wani barci kake a wallahi ka san jiya da dare na kwana eh duniya ce sai ka tashi in baka tashi ba sai a tashi da kai duk ya faɗi abin da ya zuwa da dare wani ƙara aka ji a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a madina da safe annabi yake cewa wa ya ji ƙaran wannan na jiya da dare wani sahabi ya ce na jiya rasulullah da tsakar dare a lokacin da ya ce ya ji sai ta yi amma ba sallah ba ce niki ku duba ɓoye wani abu don kan mutane su yi zaton iya ibada ne bai ta ya ji wannan karan kenan ya faɗi aiki shi ya gaya ma wani aiki shi ya ce a ba sallah ba ce niki lokaci kawai ni dai na ji karan wannan to ya jama'a babban sirrin nan ka koma ka ƙara kusanta ga ubangiji shine al-ikhlas ɓoye aikinka gama zuciyarka da ƙadara Allah subhanahu wata'ala amma kuma koda wani ya gani kai dai ba a san ranka ba zuciyarka kuma ba za ta taɓa ɗorsanuwa ba kana so wani ya ga aikin naka nawa za su tashi da dare su yi alwala su yi ta salloli ba cikin azumi ba ma matarsu da suke kwance da ita ba ta sani ba ba ta san ba ya yi ibada wannan da dare saboda ɓoye aikin shi dan Allah Allah kaɗai yake so ya tsallako wannan aikin ya rada shi to wannan su ne wanda suke shiga aljanna yaya za su da yaya za a yi a ce a gama su da wanda baga zage-zage babu baga baga abubuwan da duk Allah baya so ƙarya sata zina caca bice duk haka ne yake kuma ba musulmi ba kuma munafiki itiqad wanda muka gani munafiki iri biyu ne shi ko wanda yake itiqadi nifaqul itiqadi a zuciyar shi munafiki ne in Allah ya bamka shi wuta da wannan wanda ya sa aikin shi da ikhlasi Allah ya sa shi aljanna shin sun zo daya to shi ne ayi take karanta da mu Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ai ɗan wuta da ɗan aljanna ba su zawa daya Allah ya ce ashabul jannati humul faizun wanda suka samu suka shiga aljanna ai su ne masu masu babban rabo za mu tashi gaba sai Allah ya ce lau anzalna hadal qur'an ku sani ya ɗan uwa musulmi لو أنزلنا هذا القرآن على هذا القرآن على جبل da mun sabko wannan alqur'anin a bisa dutse la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah ai da kaga dutsen wannan yana cikin tsananin tsoro mutasaddian ai ya tashakkak ya tsatsage min khashiyatillah saboda tsoron Allah Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin nas wannan misalan ne muke buga ma mutane la'allahum yatafakkarun dan su gane dutsi karfin dutsi dutsi ko karfi gare Allah yake ga mana a cikin suratul baqara wa inna minal hijarati lama yatafakkaru minhu وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار na'am wa inna وإن minha منها لما يشقق فيخرج منه الماء na'am وإن منها لما يهبط من خشية الله kun ga nan sinfi guda uku na duwatsu Allah ya gaya mana manyan duwatsun da kuke gani a bisa ƙasa da Allah ya tsora su ai tawabita ne kusoshi ne na ƙasa su daddanne ta dankar ta motsa ta daddore haka da kakka da mutane ai ta tremblement da ita a ga cikin duwatsun wannan wa inna min al-hijarati lamma yatafajjaru minhu al-anhar daga cikin su Allah ya ce akwai wanda yake barewa teku gurbi gurbi ya huto ya ta gudu ruwa ya huto daga cikin shi bak zaka ga ya bare fanni ɗaya kenan wa inna min halama ya shaqqaqu fa yakhruju minhu ruwa na fari wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar Eh, gurbi ya huto ko wa inna min ha daga cikin duwatsun kuma lama ya tashaqqaqu lama ya shaqqaqu akwai wanda yake tsatsagewa fa yakhruju minhu al-ma shi ma ruwa ya huto wa inna min ha hallau daga cikin duwatsun akwai wani lama ya hadutu min khashiyatillah wanda yake gangarowa daga kololuwar sama dan tsoron Allah ya gangaro ƙasa ya ragalgaje to da an san ko wannan qur'anin akan su kaka ka gani Allah ya ce wannan qur'anin darajar shi da daukakar shi da nauyin shi da akan duwatsu muka sauko shi da kaga sun la- sun jaga sun sun rogaje gaba daya kenan ba mutum ba kai mutum ka lura banda dutse banda mutum abubuwa sandararru inda su aka san kuma qur'ani da sun sun sun sun lalace don tsoron Allah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin shi in yazo zai kutuba iya kutuba a gindin wani kututturen dabino kututturen dabino ba wani bi ya zamna saman shi wani bi a kusan shi kututturen dabinon nan kamar mumbari sai yake yana jin ayoyi na Allah subhanahu wata'ala wata rana sai aka samu wata sahabiya ta ce ya rasulullah akwai yaro na ya iya tafinta bari in sa ya maka mumbari ya je ya mushi mumbari ya ce ba laifi aka yi mai mumbari aka kawo cikin masallaci aka aje to ran nan annabi sallallahu alaihi wasallama zai huta daga mumbarin kututturen dabino zuwa mumbari wanda sabo wanda aka yi mishi to kututturen dabino kun san ba rai ba gare bai magana abu ne sandan rai ya ga annabi ya zo zai yi kutuba ya huce shi ya koma gurin gurin mumbari sabo da aka yi mai ruwa ya yake cewa fa inda idin a wannan gurin inda idin inda idin da dalikal jin eh, ha- hanna juz'a wa ja'ala ya innu kama ya innu sabiyi alladhi yusakkit yusakkat sai gashi ya nishi iya kuka wannan kututturen da bina kowa sai da ya ji a cikin masallacin iya nishi yana kuka yana da kunza haka annabi da gurin shi yake yanzu ya bar shi ya koma wani mumbari akwai ruwa da tace sai da annabi ya sabko ya mai magana yayi shiru yanda ake sa yaro a lallashe shi sai da yazo ya lallashe shi yayi shiru ku duba yanda nauyin qur'ani bai to ina wa mu kuma mu mutane masu hankali wanda duk mun san abin da muke me yasa ana karanta shi bin mu wani bin mu kin mu bayya wajilat qulubuhum suka ta mu gusu nutsuwa su ji tsoro ina ya ban mu jin tsoro idan ana karanta wannan alkur'ani wani kuma da ya ji alkur'ani gare ji music kiɗi kawai a gidan shi kiɗi a cikin mota kiɗi a gurin ma'aikata kiɗi music kawai ya hore ya more ya ji daɗi ba zai iya ba sa'a guda yana sauraron karatun ƙur'ani ya sa karatun ƙur'ani zunzurutu awa guda iya sauraron baki bisa baki iya sauraron alrammomi suna rerawa bai ya iyawa za ka ji zuciya shi bata so me yasa bata so annabi ya ce la yajtami mizmarain fil qalb ai mizmar din wannan guda biyu ba su haduwa a cikin zuciya guda san kiɗi da san jin qur'ani saboda haka farkon abin da zaka nesanta in kana so zuciyarka ta dinga san qur'ani to ka nesanci jin kiɗi kowane iri ne kawai kiɗi ba ruwan kai baka sauraron kiɗi ka nesanci jin kiɗi amma ku duba subhanallah ana azumi zaka ga wasu wuni suke a gaban telebijin a juye wannan tashe a maida wannan tashe a juye wannan tashe akwai wannan siri din a koma wannan ba ga kiɗi da fulafulai a dabba ya zuce ka zata karaya ya zuce ka zata nutsu yaya za ka samu halawatar iman halawa ta imani ka zama kayi azumi azumi ya canza maka rayuwa dutse ho guda dutse ba yake girgiza in yaji alqur'ani wannan ya kamata mu gyara Allah ya ce lau an zanna hada alqur'ana ala jabalin mun ji wannan ko sai Allah ya ce huwallahu alladhi na'am je ka هو الله الذي لا إله إلا هو
na'am عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم wanda ya sako alqur'ani wannan shine Allah wallahu alladhi la ilaha illa hu shine Allah wanda babu macancancin amma ibada da gaskiya sai shi alimul gaibi wa shahada wanda ya san abin da ke gaibi a koye wa shahada da abin da yake hili turmuzizi wa huwa rahmanur rahim shine mai rahama mai jin kai kaga Allahu shine sunan nashi sauran kuma sifofin shi ne in ka duba Allahu in ka rubuta alif da lam da lam da ha alif lallam ha kuri aka ne ko Allahu to duk abin da ka cire shi dai Allahu ne a rubutun duk abin da ka cire sai ya bai huta daga ma'anar shi to mu fara cire al- alif din na farko sai ya zama lillahi ba Allah bane mu ƙara cire wani lam din sai ya zama lahu shiwa shi Allah mu ƙara cire lam din sai ha shine huwa shiwa Allah subhanahu wataala duk harafin da ka cire shi ne dai Allah dai shi ne Allahu amurhu idan arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun shine alimul gaibi wash shahada mamallaki wanda ya san abin da ke boye da wanda yake hili wa huwa arrahmanur rahim rahama shi ta yalwaci komi da komi rahamal Allah mun yi bayani ta a farkon sura baya ko yanda ta yalwaci komi da komi kataba rabbukum ala nafsihi rahama ubangijinku ya rubuta rahama a kan shi a cikin suratul an'am kuma eh, a a cikin suratul araf Allah yake cewa wa rahamati wasi'at kulli shay rahamata ta yalwaci komi da komi rahimiya ita kuma tabbatar da rahamar ce ta ta dawama duka rahamar ce amma wannan ta girma ta girma ta girma kuma rahim kuma ta tabbatar da ita hal abadan abada ku duba fa rahamar Allah ɗaya ya sabko a cikin kaso da dama a cikin kaso kaso ɗari a wata ruwaya haka ne ko sai Allah subhanahu wata'ala ya sabko mu ɗaya duniya a cikin ta ne kowane tausayi da zaka ji a cikin wannan ne ka ɗan gutsura a cikin ta ne duk wata dabba take sau tausayin ɗiyarta duk wani abu ya kasance mutum ne ko dabba ce ko ƙwari ne duk inda ya nuna wani abu na rahama na tausayi a cikin wannan rahama ɗaya ne rahama gobiya tara da tara sai ranar kiyama Allah zai sauko shi zai sauko ta a cikin mu wanda ran nan har shedan sai yayi zatar rahaman Allah zata riske shi ya shiga aljanna amma ina ai shi magana shi ta kare dan wuta ne Allah yana son mu Allah yana tausayin mu ya jama'a rahama gobiya tara da tara za a sauko ranar kiyama yanzu ɗaya wannan ita ce hatta da turkiya take ɗan kawa ta ba ɗan ta nono saboda tana tausayin shi duka a cikin wannan rahama ce ita daya ranar kiyama aka sabko gobe tar da tar hatta da shaidan sai yayi zaton sai yayi zaton rahamar Allah za ta riske shi kuma Allah yake tambayar mu yake cewa hadi annabi ya gaya mana hadisi ingantacce yace arrahimuna yarhamukumur rahman masu tausayi komun su da tausayi da sassautawa shi Allah arrahman shi yake jin tausayin su sai Allah ya annabi ya ce irhamu man fil ard ku ji tausayin wanda kuke bisa huskar kasa yarhamukum man fis sama wanda yake sama shi ko zai ji tausayin abun kit-kit ne kai a baka kai a baka ka ji tausayi kai ma a ji tausayin ka haka ne kawai an gane ko sai mai Allah ya ce gaba هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر na'am سبحان الله عما يشركون to wannan mutayin gaba daya huwallahu shine Allah alladhi la ilaha illahu wanda babu macancancin ama ibada da gaskiya sai shi al-malik al-malik sarki karshen sarki eh malikul muluk sarkin sarakunan da suke ji sarki ne to ga sarkin su kishki yake cewa wani lokaci akwai wani babban malami a misra ya rasu wani lokaci yake cewa dakhala malakul maut fi qasar al muluk fi mustashfa al malik wa akhadha ruhul malik faman al malik ka gane ko yace mala'ikan mutuwa ya shiga gidan sarauta lokacin da Jamal Abdul Nasir ya mutu a gidan sarauta a likitan sarakuna cikin shi ke da kwai likitan sarakuna ya ɗauki ran sarki yace to waye wai sarkin suka ce Allah babu wani sarki sarkin sarakuna Allah ne Allah ne subhanahu wataala al-malik al-quddus al-quddus wannan ai al-munazzah an kulli aibin wanda ya tsarkaka daga dukkan wani aibi katada yake cewa ai ana nihin mai albarka mai yawa shine al-quddus assalam assalam shine wanda yake amintar da bayan shi yake tsare su yake tsare su daga dukkan sharri alladhi sallama man min ibn kulli aibi yusallimu ibadahu min kulli aibin daga dukkan sharri ya tsare bayan shi daga dukkan ƙarhi na kahurai da iya abin da zasu iya to Allah ya tsare bayan shi masu bin shi daga dukkan wannan musiba ba su isa ba su taba su musamman wanda yake tashi yana azkar da sahe da azkar na mareci da sahi bayan sallar asuba kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa dari bayan sallar azhar kai so dari Allah yake tsare da kai a duka wannan lokacin bancin kai azkar din annabi yace kana kalkashin himayatul rabb kana kalkashin tsaro na Allah subhanahu wataala to wannan kenan to shine al al al salam assalam mai tsare bayan shi aka ce ko almu'min kuma da shi da assalam da almu'min almu'min suna da fassara kusa da kusa mu'min wanda ya amince ma bayan shi zarga-zarga ta ko'ina kuma ya amince musu zaman lafiya a cikin garin da suke babu wanda ya isa suna addu'a ya zo babu wanda ya sai zo keta musu alhurma Allah ya tsare su ku ji cikin addu'a ana cewa Allahumma amin Allah ka tsare mu amin biladina ka tsare garinmu ka tsare garinmu ka tsare mu daga dukkan mai sharri al-muhaimin al-muhaimin shi kuma maliku kulli shay sarkin kowane abu ne wanda in wato tafsiri suka ce al-muhaimin ana nihin yusaddiqu ibadihi yana gaskata bayin shi akan yarda da suka yi da shi al-aziz mabuwayi aljabbar shi ne mai ijibarin bayan shi zuwa ga abin da shi yake so aljabbar kenan aljabbar mai sawa'un fil jism aw fil tijara zuwa a kasuwarsu ne ko a jikinsu ne duka sai yanda suke sai yanda shi Allah yake so sai haka nan za a yi aljabbar kenan da shi da alqahar duka sai ya ya rijaya sai mi kuma aljabbar almutakabbir mai girma girma na gaske saboda kibriya girman kai sifa ce ta Allah subhanahu wataala wal kibriya ul rabbina sifatun menene gaban baitin bihi makhsusatun fajnibuha wattaqi ai girman kai na ubangijinmu ne siffa ce ta ubangiji shi kadai kai bawa ka ne san ci girman kai ka ji tsoron Allah kai ba kowa ba ne ba ka dinga tuna kai wane ne tsakaninka da ubangijinka to kwana ka ɗaga ma mutane hanci ka dinga kwagoro da jiji da kai da nuna isa da nuna kai ba a isa ba amma wannan to kaiwa kaiwa da ba a isa ba amma wannan kullun ka tsare alaƙar ka da kai da ubangiji shi ubangiji zai tsare ka wannan kenan subhanallahi amma yushrikun da ya zano wannan sunaye yace subhanallah ai tsarki ya tabbata ga Allah dangane da yanda kafirai suke gama shi da shirka sai mi gaba هو الله الخالق البارئ المصور na'am له الأسماء الحسنى
na'am يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم huwa Allahu shine Allah al-Khaliq al-Bari'u al-Musawwir wannan duka gurin halitta ne al-Khaliq su uku wannan al-Khaliq mai halitta wanda shi ya halitta shi ya halitta kowace halitta al-Bari'u mai kagen halitta ba koyo ba yayi ba photocopy bane ba kuma ba copy cole bane eh a'a shi ya kirkiro abin shi ba ka ga kofi ka kore a wani guri a'a ba haka bane ba almusawwir mai sawwara abin shi inda ma'amuru idan arada shay'an an ya kulla hukun fa yakun sawwarawa yanda yake so tabarakallahu ahsanul khaliqin zai ya sawwara mutum ya kamanta shi tun daga kanshi har kafa ya sawwara dabba yanda ya ga dama ya sawwara kwari yanda ya ga dama ya sau tun kana cikin nutufa baka sani ba aka sawwara ka nutufa din wannan ta farko hadisin yace a a kwana 40 na farko tun an sawwara ma kobi da komi to kwana ka bi mataki matakin wannan hal abu sa maka rai shine al-musawwir wannan guda uku al-khaliq al-bari al-musawwir duka gurin halitta ne sai kuma yace lahul asmaul husna Allah yana da sunaye wanda suke tsarkakakku yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da cikin ƙasai suna mishi tasbihi ya Allah ka sanya mu daga cikin masu ma tasbihi wa huwal azizul hakim Allah shine al-azizu mabwayi al-hakim mai hikima al-azizu mabwayi al-hakim mai hikima a cikin shari'ar shi shari'ar Allah akwai hikima a cikin ta shari'ar Allah da za ka ɗauko ta kowace akwai hikima a cikinta. Rabon gado da Allah subhanahu wa ta'ala ya raba na a ba mace littakar mitul hajjul unsayin akwai hikima in ka ji hikima za ka yi mamaki ita mace za ta je gidan wani kai kuma ha kai sai dai a zo gidanka kenan wanda aka baka da wasu za ka raba ita kuma tuni ɗan abin da aka bata wani zai ƙaro mata duk cikin shari'a akwai hikima ɓarawo da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yanke mai hannu amma aka ɗora shari'a sai ka bar abin sai ka bar abin ba a cikin hirji ba kuma sai dukiyai abin matsayin dukiyar shi sai ta kai yadda za a yanke hannun kuma hannun nan dai shi ne za a yanke in ɓarawo dubu aka kashe kun san kisa ya yi wahala ko to ba a rasa wanda zai sa ta yi hannu amma aka yanke hannun ɗaya to kuma shi kenan akwai hikima za ka ga duk ɓarayin sun sha da baya a samu ɗaya mutumin ya bi dokokin an eh, na tsaro da ya jira ne ya yanke ya ya keta mai alhurma aka yanke mai hannun daidai hannun a yanke yadda Allah ya wadi akwai hikima wanda baka samu da wuya hallo zaka samu wani ɓarawo in an samu hallo a yanke mai bulala da aka ce amma mazinaci amma ɗaya a gani mana in an kaga mutum ya fara hutawa an kaga mazinata to ka gani duka shari'ar ho hikima ce gare ta mun samu labari gwamna na ya mai ya tattara da, da, da sojina da polisai da, da, da civil ko ana faturi wadda take ita ce a yamai kuma an roshe duk wani gidan karuwai a yamai kuma ya eh kuma ya dauki kamar wata hiziba hiziba ce yayi duk wani fasadi a titi babu shi muna fata duk gwamnonin mu su dauki wannan ra'ayi dan mu gyara kasar mu Allah saka musu da alheri anan muka zo karecin wannan sura suratul hashar abinda muka karanta ciki Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga mu ne Allah ya shahe shi daga cikin zukatan mu kuma Allah ya gafarta mana za mu shiga cikin sabuwar sura sabuwar sura kuma ita ma sura ce madaniya sai Allah ya ce mi بسم الله الرحمن الرحيم na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء na'am تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة na'am وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل Allahu akbar wannan sura sunanta suratul mumtahina kuma ana ce mata suratul mumtahana wannan sura sura ce madaniya an sabbota kenan bayan kaura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da ayoyi goma sha uku sura ce madaniya kuma kun san hukumce-hukumce na surori madaniya suna karantar da addini ne yadda muka yi bayani a a gurin lokacin da ya wuce surori makiya su suna karantar da aƙida ce zunzurutu ka san Allah kaka kuskura kamai kama kamai shirka to amma surori madaniya na lillahi wa inna ilaihi raji'un surori madaniya su kuma suna karantar da hukumce-hukumce na addini su ne surori madaniya kamar yadda aka yi bayani tun da farko ya aka yi a kasa wasu jama'a suna gani eh, da aka samu halli ne aka samu hallil wasat sura ko da a makka aka sabko ta in dai bayan annabi ne ya kaura to sunanta madaniya kuma ko da a makka a madina ko a wani gari aka sabko ta kamun kaura annabi sallallahu alaihi wasallama sunanta makkiya daga wannan guri aka samu hallil wasat dan wasu surorin ba a garin makka ba aka sabko su wasu an sabko su a muzdalifa wasu a arfa duka wannan ba a nan ba ba a garin makka ba ba a garin madina ba to da aka samu aka raba cewa bayan ƙaura bayan ƙaura duk surar da aka sabko sunanta madaniya kamun ƙaura duk surar da aka sabko sunanta makkiya an fahimci wannan da kyau ko to wannan suratul mumtahana su sura ce madaniya To, yaya ne sababin sabkota? Domin in baka san ba sababin za a yi ta karanta ma baka gane kashin bakin. A duba da kyau. To, sababin nuzul wannan sura sadara hadhihi sura al-karima qissatu Khatib bin Abi Balta'at al-Qaisi. Wani sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Ana ce mai Khatib bin Abi Balta'a. Shi Khatib kin nan sahabi ne jalil kuma har ya halarci yakin badar har ya halarci yakin badar kuma wanda suke halarci yakin badar a cikin sahabbai suna da wata irin daraja ta musamman annabi sallallahu alaihi wasallam jibril yake ce mai yace ya rasulullah kai hatta da cikin mu mala'iku mala'ikun da suka zo suka taya ka yakin badar ba daidai ba suke da wanda ba su zo ba yakin badar yakin badar akwai wata daraja ta musamman annabi yake cewa la'allallah attala ala qulubihim al-ahl badar Allah ya duba la'alla Allah ya duba zukatan wanda suka halarci yakin badar yace musu if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum yace ku je ku yi daga yau ku je ku yi abinda kuke so ni na gafarta mu wanda suka halarci yakin badar ku je ku yi abinda kuke so Allah ya ce na gafarta mu to wannan shine ta hudda Hatib bin Abi Balta'a saboda shi badari ne ya yi yakin badar amma da ya yi wani abu don abin da za mu faɗi yanzu sahabin annabi ne na farko ka ji a cikin zuciya ka karka mai wani abu eh kalka hudu wata magana eh haka ne su sahabbai din ana tarihin su ko hadisi ya ka an kaji an ce sun yi kaza to kan kuskura ka zarge su da fari ko ka kulla wata magana wadda take ba ta da kyau sun yi ka komi ko kuma ko haka zage su subhanallah to ka gani sai kai kana neman gyara sai kai ka je ka bata ma kanka yanzu misali guda wanda ya kashe hamza washi ku duba in ana tarihin shi ku duba irin abin da yi ya zo yana nema sai da ya tsatsa ma hamza mashi ya kashe shi komanda na annabi sallallahu alaihi wasallam to kyale bakinka sahabi ne daga baya ya musulunta ya kyautata musuluncin shi har yake cewa na yi abu na ɓanna a cikin musulunci kuma zan je in yi abu wanda yake shi ne a cikin addini kun san waye je ya kashe musaila matulkata shi wahashi ya je ya kashe musaila matulkata har bayan mutuwa annabi ma sallallahu alaihi wasallam tun zamanin mut- a- kamun annabi rasu ya ce wa zai samu ya je ya kashe mishi wannan wanda yake da awa annabtaka musailamatul kazzab wani ne yazo ya rubuta letter ya kaje share guda wai shi ma annabi ne aiko shi akai ya rubuta letter ya aika ma annabi yace min musailamatul rasulullah ila muhammad rasulullah daga musailama ma'aikin Allah zuwa muhammad ma'aikin Allah Allah ya aiko ka ya aiko ni ka tsare ƙasar ka can nima in tsare ƙasa ta nan gurin masu aike suka kawo letir aka karanta rasulullah ya karanta annabi yake tambaye su annabi ne suka ce annabi ne ana mushi waye ce "Eh, ana mushi waye rasulullah ya yace da ban in ba dan ba a kashe yan aike ba da da kanku zan fara annabi ya maida mai letir min muhammadin rasulullah ila musailamatul kazzab yace aslim taslam magana ke ga daga annabi Muhammadu ma'aikin Allah zuwa musailama makaryaci ya ce ka musulunta ka kubutar da kanka kawai ya sabko har da surorin shi mana suratul fil yana da ita ya ce ya fili inda ki zailun kasirun suratul fil da musailama ya sabko ya ci duk ba wanda ya zace ya ya ke giwa kina da wusiya el gajera kina da kunne babba wai ta ce aya ce ba aka sako mai daga sama ayi musallama shaidani ne to wannan in ana muna bayani ne akan tarihin sahabbai kaka kuskura kai gaugawa gaya musu magana to kaga bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wahashi wanda ya kashe Hamza shi yaje ya kashe Musailama kaga yayi abu a cikin musulunci shi yasa ko da yaushe ana bayani akan sahabbai dakata ka ji mutanen da suka rayu tare da annabi dakata ka ji karecin shi yaya karecin mutuwar shi kwana in maganar ma zaka gaya mai in ya mutu kahuri ne wannan shi ya sani alaihi minallahi ma yastahiq amma in musulmi ne ya tuba ya kyauta musuluncin shi in kai garaje daga faɗin maganar shi ka zo ka gaya mai wata fakan magana to ka janyo ma kanka to wannan kenan to wannan da muke bayanin shi wannan khatib bin abi balta atul qaisi shi khatib bin Bal- abi balta musulmi ne sahabi ne badari ne kun ga wannan abubuwan da ya gama to ku tsaya ku ji abin da ya kuma annabi ya ce Allah ya leƙa Allah Allah ya leƙa zukatan ɗan badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so ni na gafarta mu to mu je sai ya ce kana wa kana min ahli badar aidar ya zama daga cikin ahli badar wa kana lahu bi makka auladun wa malun a makka yana da wasu yara kuma yana da dukiya shi duka me ya tado wannan zancen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu Sufyan sarkin Makka ya warware alƙawalin zaman lafiya sai annabi ya fara tattara za a je a yaƙi Makka daga Madina shine fatahu bude Makka za a je a bude Makka Rasulullah in zai tafi yaƙi iya gaya ma sahabbai inda za a shirya kamar da za a tafi Tabuka tun sauran wata guda ya gaya musu dan a yi shiri mai kyau saboda hanyar sahara ce kuma kusan kilo 700 da wani abu daga madina kuma wasu a kawo za a ta yi ga ishirwa ya ce ku shirya za mu ta yi tabuka amma wannan yakin annabi yake gangama jama'a yake gangama jama'a musulmi na gari ka za su zo 'yan karkara ka za su zo ake gangama al'umma sojinan musulunci suna ta tattaruwa annabi ya ƙi gaya musu ina ne za a shiru annabi ya ƙi faɗin ina ne za a to shi hata bin abi balta'a sai ya lura ya ce kai annabi bai taɓa yin wannan abun ba ya ce wannan yakin kawai maka ce za a ce kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a yake cewa Allahumma amin alaihim khabarna mutanen makka Allah ka ɓoye musu labarin mu kan mu kar su shiga muna muna zuwa kar su ji Allah ka ɓoye musu labarin mu to shi ganin cewa iya da dukiyar shi kuma bai bai da kowa bai da kowa a garin makka sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen makka ya rubuta wasiƙa cewa ku shirya ya faɗi wasu labarin annabi dai a nan madina tsakanin makka da madina kilo 420 da wani abu wani biya na ɗaukar shi kamar da hamsin bai kai ba da hamsin aka samu wata mata ta el makka ce ya same da ta zo wata ruwa ta ce kitso ta zo hadisin bukhari bai faɗi ba cewa kitso ta zo ta zo garin madina zata koma amma a cikin tarihi cikin sira kitso ta zo garin madina ita ma kitsiya ce ta- gwana ce tana ma kanta kitso saboda ta iya ta zo ta ida ya rubuta wasiƙa ya bata ta kai ma 'yan makka wasiƙar ina ta ɓoye ta sai ta yi kitso ta sa ta yi kitse kanta a cikin wasiƙar ya zaka idan ka gama ce kawai da kitson ta kace to ne to ne kitson ki kawai ta hau dokin ta ana ce mata jarada don gudu fara sunanta jarada ta kauɗa da gudu sai makka tana gudu tana gudu sai jibril ya zo ya gaya ma rasulullah ai ga jarada ta ta yi tafto da asiri maza a tare ta jarada ta ta yi a lokacin hadisin eh, bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yayin kiran ali ibn abi talib radiyallahu anhu da shi da zubair ibn awwam da miqdad bin aswad su uku a hadisin bukhari annabi ya gaya musu ya ce akwai wata mata ta ta yi hanyar makka ku je a guri kaza zuwa guri kaza za ku kama ta akwai wasiƙa da aka bata a maido wasiƙa maza a kawo ta a kawo wasiƙai ha ba aikin annabi da su ma suka ɗaura wa kai suka rintuma a bisa raƙumi take ta afuwar a bisa raƙumi take su kuma a dawakai ya za a yi a gane in ba wahayi ba a lokacin suka zuba suna bin bayanta daidai inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi za a same ta anan suka tarar da ita suka ce mata ki kawo kitab risalar da aka baki zai ta kai garin makka ta ce a ita babu wanda ya bata wasiƙa babu wa bata wasiƙa wa ba- babu wanda ya bata wasiƙa sai yake cewa ali radiyallahu anhu ko ki kawo wasiƙan nan ko ku za mu miki uriyanan zir mu mu bincika ko ina jikinki mu hudo wasiƙai na'am sai ta ce abun ma ashe mai ƙarfi ne sai ta kunce ta kunce ta hudu gatanan gatanan wasiƙa akwai kuma a cikin sira inda aka ce a a ca yayi abul fadal ko yace jarada ko ki hudo risala wannan ko mu kai kanki madina yara su hetse su hudo mu ita wani ne ta sani ta ce abun ma mai ƙarfi ne ashe ta hudo ta ba da risala wannan aka maido risalar madina annabi ya karanta sai gashi wani labari ne daga labarin 'yan madina za a kai ma kawurai mutanen makka aka ga waye rubuta shine hatib bin abi balta'a shi ya rubuta wannan wasiƙa ya aika makka saboda ya ga annabi bai taɓa tara mutane ba haka kuma ya roki Allah Allah ya tsare ma 'yan makka labarin zawarsu za su kasu sani kuma Allah ya karba addu'a shi shi yasa hal aka tura Allah a Jib- ya ko Jibril ya gaya mai cewa ga ta nan ta tafi abu sara umunta maza a taro ta a hudu a hudu wannan risala da aka zo sai annabi ya kiran shi a cikin sahaba ya hatib me yasa kai haka me yasa kake tona asirin kake so ka tona asirin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah wallahi ba na yi wannan abun ba ne don in tora asirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk cikinmu nan wanda muka kauro daga makka muka zo nan madina kowa iya da mutanen shi a makka wanda zai iya tsare mai kayan shi da gidan shi da dukiyar shi da komi da komi ya ce amma ni ba ni da kowa sai na so in ba su ɗo sanin wannan labarin la'alla zan samu wani taimako kan su taɓa mini kayana dukiyata ya ce ba na yi ba ne don fita daga kafur daga daga musulunci ba na yi ba ne don in yi manahuci ba na yi ba ne ya gaya musu shi sat ya gaya ma rasulullah abin da ya sa yi wannan annabi da ya ji bayanin shi sai annabi ya ce to kada ka kara shi kenan magana ta kare umar yana kusa ta ya rasulullah a ba ni izini in je in sarke mai kai a kawai a ba shi izini ya je ya kashe shi ya ci ya yi laihi umar abin ya fusata shi sai annabi ya ce mai ya umar innahu badri ya yi yakin badar badari ne ya yi yakin badar la'allallah saboda la'alla Allah ya leƙa cikin zukatan waɗanda suka yi yakin badar ya ce ku yi abin da kuka ga dama na gafarta mu aka maido wannan wasiƙa to kun ji a takaice sababin sabkar wannan sura yanzu daga an karanto da zaka ga ka gane daki daki Allah ya ce mi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidul la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ka shedin ku kada ku kama makiyina makiyanku ku dauke su majibintan al'amari kamar zan su yi wata su za ku yi za su iya san ku tulquna ilaihim bil mawaddati kuna jefa musu wata soyayya ku daga nan kuna jin daɗi ku jefa musu soyayya dan su tsare ma dukiya ko wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq alhali sun kafirce ma abin nan da ya zo muku na daga gaskiya ya kurjunar rasula wa iyaku suna har suka fitar da ma'aiki da ku kanku an tuminu billahi rabbikum rabbikum wai kawai dan kun yi imani da Allah ubangijin suka fitar da ku in kuntum kharajtum kada ku taba gwada musu soyayya in lalle ku kun huto jihadan fi sabili saboda yaƙi a cikin hanya ta kuka baro makka kuka zo nan to kada ku nuna musu soyayya wabtiga a mardati da neman yarda ta ku muto ne don ku yaƙi a tabbatar da la ilaha illallah muhammadu rasulullah a doron ƙasa kuma kun muto ne don neman yarda ta yarda ta insha Allah don mi ku nuna musu soyayya kada ku yi wannan to sirruna ilaihim bil mawadda kuna asirta soyayya ai a asirce ne ya ba wannan mata ta tayi ko kuna asirta soyayya zuwa gare su wa ana a'lamu bima akhfaytum Allah ya ce to ni na san abin da kuka koye na sirrin wa ma a'lantum da abin da kuka hudo kirikiri din na sani wa man yaf'alu to daga yau duk wanda ya aikata irin wannan wa minkum daga cikin ku faqad dalla sawa'a sabil hakikan ya bace ya bar ya bar hanya ya bace daga hanya Allah ya hana a nuna soyayya ga kafirai. Yanzu kun fahimci abin ko? Mu komo farkon aya. Ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kai imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Lokacin da ake siyasa ana zaɓe kan ku ɗauki maƙiyina maƙiyanku ku ce su ne majibincin al'amari ku je ku zaɓe su don su yi mulki a ƙasa alhali kafirai ne kuma ba su bin Allah. tulquna ilaihim bil mawaddati kuna jewa musu soyayya kuna san su wai shi kafiri ne shi kuke so wa qad kafaru bima jaa bima jaakum min al haqq alhali sun kafirce ma abin da yazo muku daga gaskiya na alqur'ani ba su san shi da su ake hada kai ana cutar alqur'ani ana cuta ma musulmi yakhrujuna rasul wa iyyakum suna fitar da duk abin da annabi ya faɗi ba ruwansu da hadisan annabi da ku kanku ba ruwanku da su ba ruwansu da ku kawai su ku zaɓe su dai su je su yi abin da suke so an tuminu billahi wai don kun yi imani da Allah rabbukum ubangijinku in kuntum harajtum jihadan fi sabili in hal kun huto don ku yi bayani ku yi jihadi akan hanya ta ku yi wa'azi ku duba ku gaya ma mutane abin da Allah baya so wabtiga amardati da neman yarda ta haka kuke ko to ba ku ba zaɓensa a gurin siyasa tusirruna ilaihim bil mawaddat a koye zaka zo hilin zabe sai an kewaye ka shiga ka dangula na zabi wannan a koye ka jewa mai kana asirta soyayya a gare su ko ka fahimta da kyau tusirruna ilaihim bil mawaddati sai an sa zana an kewaye sai ka zo wa ana nake so kai shi kake Allah bai san ba wanda ka zaba wa ana a'lamu bima akhfaytum to ni na san abin da kuka limke kuka zaba kuka dangula ni na san shi wa ma a'alantum da abin da kuka hoto hili da hili duka na san shi wa man yaf'alu minkum daga yau duk wanda ya zabo wani kaguri a zabe faqad dalla sawa as-sabil ya bace hanya tarbe ta daidai ya kaji wannan sai Allah ya ce bi in yadkabukum yakunu lakum a'da ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون نعم Allah ya ce in yaskafukum idan suka kama kuwa an yi zaɓe sun kun zaɓe su sun kama ku sun kama ku kenan sun ci zaɓe ya kunu lakum a'da'a kuma za su zamanto makiyanku ne ku kuka zaɓe su kuma suka zamanto makiyanku suna gallaza mu wa yabsutu ilaykum aydiyahum suna shimfida hannunsu su kama ɗayanku su bashi kashi babu ruwansu da ku kuka zaɓe su wa alsinatuhum bisu da bakin su suna faɗin mugun abu akan akan ku wa dulau takafuru su so suke ba ku kafirta ku daina cewa Allah ya ce annabi ya ce haka kahuran na Madina Makka Allah yake ce musu in yatkafukum su haka kahuran da kuke in ana yaƙi in suka kama ku ha ya kunu da kuma ada'an makiyanku ne sak babu zancen babu zancen soyayya tsakanin wa yabsutu ilaykum aydiyahum su kama suna shimfida hannuwansu suna baku kashi wa alsinatuhum suna gaya muku bakan magana dan mi kuka bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi su mugun magana wa waddu law takfuru so suke ku kafirta ku zamanto daya an fahimta da kyau ko mu je sai Allah ya ce mi lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah yufsalu bainakum wallahu bima ta'maluna basir lan tanfa'akum arhamukum ai danganan ku dangi dangi ba ta muku amfanin komai ranar kiyama saboda kai danginka ne shi wancan iya da dangi a makka kai khatibu bakkada baya muku amfanin komi ranar kiyama wala auladukum wala diyanku ba su iya muku amfanin komi ranar kiyama yawmal qiyamati yafsul bainakum ranar kiyama za a rarrabe za su rabu da ku su tsere fintin kansu barku wallahu bima ta'maluna basir lalle Allah dangane da abin da kuke aikatawa iya kaninku saboda haka dan diyanku ne dan auladukum dan arhamukum ne duka in dai ba sun yi aikin Allah ba ba ku ba su. Eh daman za ka yi biyayya ga babanka biyayya ta musulunci wanda babanka ko kahuri ne akwai haddin abin da aka ce ka mishi biyayya akwai inda ba ka mishi ba biyayya ko kahuri ne to in musulmi ne ba biyayya ɗari bisa ɗari. Eh mana ga haƙƙin shi babanka ne ga haƙƙin musulunci kuma ga haƙƙin shi jininku guda shi ya aihe ka to wannan biyayye da dokokin da Allah ya ce da na na la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu biyayya ga abin halitta cikin saba mamalici ita kadai ce take tsakanin in yace ka zo baban shi mushriki ne shi kuma musulmi ne sai baban ya siyo wani bakin dan akuya ko wani bunsuru ko wani menene dai za a yi shirka yace zo mu je dana mu je a yanka wannan saboda a ba doguwa ayi kaza ka ce a'a baba sai ka kiya sai ka kiya saboda Allah ya ce la ta'ata lil makhluqin fi ma asiyatil khaliq amma duk da wannan kuma Allah ya yi ka mushi biyayya subhanallah duk da wannan ka mushi biyayya kenan alaƙar da take tsakaninku da kai da ‘yan uwanka da matanka da yaranka ɗiyanka alaƙar da ke da kai tsakaninka da wasu musulmi ita ce alaƙa musulunci kana san shi saboda musulmi ne bakka san shi saboda kaburi ne kai hatib da ka aika wannan abun wannan ba su iya ma amfanin komi saboda su kansu ma wanda suke da iya wannan ko suke da wasu ba su iya musu amfanin komi ranar kiyama rabuwa za a yi barin barin to kun shi yadda aka yi wannan risala aka mai dota kun shi yadda aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya ci garin makka ba tare da ƴan makka ba ma sun sani yadda suka zo kusa laihin da ƙurayshawa laihin da da da ƴan kafiran makka suka yi a lokacin abu sufyan shi ya huto zai zo neman sulhu a madina sai santinan suka cafke shi kusan an huto yakin sai a samu wasu mayaka su hau da wakai suna leka gaba kamar yanzu jama'a ce tana tahiya to can gaba ya samu kamar kilo ɗaya ko biyu mutanenmu ne da dawakai suna hahanga ya tahiya take ko kuna zawa kenan daga sun ga wani abu za a zo da gudu a ce ma rasulullah to gaban ga yanda take haka ne tsarin to sun zo suna kyakkewa yan gaba sai ga abu sufyan ya zo sai suka cafke shi suka cafke shi suka kama shi ina za ka za ni madina gurin muhammadu ya ce ya ce yau muhammadin gashi can za a yi gurin to oh bari in tsere gurin sarki wane ya ce ga wutar shi can gurin ya zo da mutanen shi za a gurin ka ga sarki wane ya bari in- gashi can wutar shi shi ma ya zo da mutanen shi abu sufiya ne ya ga dai lamu halata babu yanda za a yi ce to yanzu ya zai yi ya ce bari in ɗarme ka in kai ka gurin annabi ka musulun don ba haka ba ka shiga uku aka ɗarme shi aka lullube shi aka shigo da shi cikin jama'a ya zo ya musulun eh duk da wanda sai da wani sahabi ya gan shi ya rido shi ya ce abu sufyan ya zare takobi ya bi shi aka tsaida shi dai aka zo gurin annabi ya musulunta amma wannan musulunta da ya kuma ba ta kirki ba ce ta manahuci sai daga baya zai musulunta kirki haka annabi ya zo ya ci garin madina ya garin makka allah subhanahu wataala ya haramta garin makka ba a yaƙi rasulullahi sai aka bashi sa'a ɗaya lokaci awa kamar awa guda ne ya shiga garin daga wannan lokacin ya yi haka an idisa ya zo ya ci garin a a takadirin awa guda aka kalkashe gumakan da suke cikin ka'aba ya shiga yana ture gumakai yana ja alhawa وقل جاء الحق وزهق ب- وزهق الباطل na'am إن الباطل كان زهوقا Rasulullahi yana cewa ja alhaqqu wa zahaqa albatil. Gaskiya ta bayyana, ƙarya ta rushe. Gaskiya ta bayyana, ƙarya ta rushe. Aka kalkashe a wata ruwaya gurki kusan 300 da wani abu a cikin Ka'aba. Ko mun dan kankana ma sai mutum ya gumke shi yana jin kanshi ya zo sai a sa mai a cikin Ka'aba. Gumshi gumke shi ne. Duk aka share wa tahir baiti lil ta'ifina wal akifina kurruka isujud.
والركع ka tsarkake ɗakina ga masu tawafi ga masu ruku'i suna sujada ka tsarkake ɗakina aka tsarkake su gaba ɗaya aka huta aka ƙona su aka tsarkake ka'aba shikenan an ci nasara mutane kuma suka dinga zawa jama'a jama'a suna shiga addinin Allah suna ta shiga daga wannan sai me aikin da Allah ya aiko annabi da shi ya ƙare aikin da aka aiko rasulullah da shi ya ƙare sai mi kuma kenan mutuwa zai kashi fiqhun aye sai ta sabko idza jaa إذا nasrullah جاء نصر الله والفتح idan nasarar Allah ta zo da budin makka ko ga kun ci garin makka an bude na'am ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a sai mi gaba فسبح بحمد ربك واستغفر saboda haka to kai yawan tasbihi ga ubangijinka wasu ta gafiro aikin aka turo ka kai ka kare kawai sai tasbihi da karamin gafara ubangiji innahu kana إنه كان sai shi Allah mai amsar توابا tuba ce shi na shikenan mutuwa ta kai wannan surar ta safo mutane suna ta jin daɗi Abubakar shi kai ya kuka an ce addini ya cika nasara ta zo an bude garin makka an ce ai ta tasbihi su Abubakar shi kadai ya gano fikihun aye kenan annabi mutuwa zai yi shikenan mu- a- aikin da aka aiko shi ya idisa mutuwa zai yi. su suna jin daɗi shi ko iya kuka abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana da Allah muna roƙonka dan girman zatin ka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zamanto sababin shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma wayanmu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasashen musulmi ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun ɗacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce da bid'a bid'a ce Allah ka ba mu ikon guje musu komin daɗin su ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su daidai da su ya Allah waɗanda suke neman aure maza ko mata Allah ka yassara musu Allah masu neman jari muna roƙonka ya Allah a wannan dare Allah ka ba su jari har da dama jama'a sun ne- sun aiko suna neman suna bara addu'a ya Allah ka biya musu bukatunsu kai ka san bukatunsu Allah kai ka san bukatunsu Allah ka biya musu bukatunsu na alheri bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين